رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في ملء الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله من أقول الله تبارك وتعالى wanda cikin ni'imarsa da baiwarsa da farlansa ya sake hada ma wannan rana mai albarka ranar juma'a 23 ga watan bakwai shekara 2021 wanda daidai da a goma sha uku ga watan zulhajji shekara ta 1442 za mu ci gaba da wannan karatu na mai albarka na wannan littafi na anari wato shirhinsa miskul asfari idan ba manta ba karatunmu da ya gabata mun yi abubuwan da suka shafi laifuka da zuciya take aikatawa girman kai jiji da kai da riya a yau za mu tashi akan suma malamai suka ce idan mutum yana so ya magance sum'a wato ya magance kidurwal ujubu wato girman kai da kuma jini cewa shi yana ibada ko yana wani abu to ya kiyaye abubuwa kamar haka na ɗaya ya gane at-tawfiqu min Allah tabaaraka wa ta'ala dacewa daga Allah ne Allah ne ya datar da shi yasa yake wannan ibada ba dabaran sa bane ba karfin sa bane datarwan Allah ne yasa shi yana ibada wani kuma ya je baya ibada kada ka je kagan kana aiki na gari ka ce ai kasuwa ne ka ringa jiji da kai a tawfiq min Allah dacewa ne daga Allah tabaraka ta'ala abu na farko kenan abu na biyu mutum ya ji ya ringa jin tsoron lamarin Allah cewa wannan ibadan da yake yi shin Allah ya karba ne bai sani ba kada yana wahala ibadan ma bai san Allah bai karba ba shi yana ganin yana ibada to ringa jin tsoron karɓan ibadan tukunna ba ba wai ganin yayi ibada ba abu na uku ya ringa tuna wani daga cikin sabon Allah da ya saba wa Allah tabaraka ta'ala kada Allah ya kama shi da wannan sabo ko da ya karbi ibadan wannan sabawan Allah ya yi tasiri dalilin wannan sabon Allah ya zartar da shi ya ringa tsoron sabawa Allah tabaraka ta'ala da yi abu na hudu ya ringa tsoron ƙarshe saboda innamal amal bil khawatim ya ringa jin tsoro kada falamarin su ya juya yanzu yana aiki mai kyau kada ƙarshe kuma ya aikata aikin da bashi da kyau Allah karbi rayuwarsa cikin ayyuka marasa kyau ya ringa roƙon Allah Allah ya sa yayi ƙarshe mai kyau to don ya kiyaye waɗannan abubuwa guda hudu zai kiyaye kansa daga ujubu ya ringa jin cewa shi mai ibada ne ga wani baya ibada to wannan kina akan abin da ya gabata za mu tashi as-sum'a as-sum'a hiya ikhfa'u al-amal ibtigha'a marratillah walakin yuhaddith bihi ba'da zalik liyarfa'a min siti ibtigha'a al-jahi inda an-nas sum'a shine mutun ya aiki a boye ya boye aiki aiki na ibada kai shi ya boye don yardan Allah tabaaraka wa ta'ala amma bayan ka yi ibadan sai ka zo ka ba wa mutane labari cewa ai ni ina kaza ai nafila ma kaza nake yi ko na yi nafila kaza ko na yi azumi kaza ibada da kai sheboyi ko kuma kullum ma ina karanta ƙur'anin izu kaza mutum ya faɗa wa mutane saboda matsayinsa ya ƙara ɗaukaka wurinsu ko neman ɗaukaka izu ibn salam a ya faɗa yake cewa shiriya shine mutum ya yi aiki don wani Allah shi kuma sum'a ji da jiyarwa ko jiyarwa shine mutum ya yi aiki ya yi aikinsu saboda Allah amma sai zo yana faɗa wa mutane cewa ya yi ibada iri kaza wannan shi ne suma wannan suma wato wani tarko ne na shidan da shidan yake aiki da shi wurin neman rusa ibadan da aka yi shi a ɓoye tarko ne na shidan da yake yi wa bayi don ya rusa ibada da suka yi shi a ɓoye da yawa shidan zai sa wa mutum wasu wasi a cikin wannan da ya aikin ba zai gushe ba yana damunsa har sai ya sa ya bayyana wannan aiki wa mutane ya gaya mu cewa fa ga irin ibadan da yake yi a ɓoye bayyana ibada da zai yi sai ya zama ya rusa wannan aikin nasa ko kuma ya kusa ya ɓata shi saboda ya bayyana abin da ya shi a ɓoye ya zo a hadisi abdullahi bin abbas hadisin da ya karɓo manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man samma'a samma allahu bihi wa man ra'a ra'a allahu bihi duk wanda ya jiyar Allah zai jiyar masa duk wanda ya riye nunar to Allah zai nunar da abin da yayi Imam Suyuti yace malan hadisi shine ai samma annas bi amalihi li yukrimuhu wato wanda ya jiyar da mutane aikin da yake yi na ibada don su girmama shi to Allah sai ya sa su ji ai ai annas yawmal qiyamah fadahu Allah zai jiyar da mutane ran kiyama sai ya kunyata shi a gaban halitta ran tashin ƙiyama manansa daga cikin imam suyudu ya ce ko kuma a ce duk wanda yake jiyarwa mutane laifukan mutane kake bayyana laifukan mutane kana yada shi to Allah zai bayyana azharallahu uyubahu shi ma sai Allah bayyana laifinsa duk lokacin da mutum ya dage damuwansa ya ji wane ya yi laifi ya bayyana wannan laifin ya yada shi damuwarsa kullum ya jiwa ne to shi ma sai Allah ya bayyana laifinsa sai Allah ya kunyata shi hafiz ibn hajar yace abinda ake nufi da sum'a a kamar abinda yake cikin riya ne sai dai ita riya tana ta'allaka da hasta na sam wato duk abinda za a ji a duk abinda za a ji ita sum'a tana alaƙa da shi misali karatu duk ibaran da za ka yi wani ya ji shi a kunne to in ka yi baya jinka baya ganinka sai ka yi don ya ji to shi kenan ka yi sum'a riya kuma abu ne da za ka yi sai ka bayyana don wani ya ganka to wannan ya zama riya shekul islam sabul faida radiyallahu ya kawo cikin tafsirinsa wani bawan allah yana karatun qur'ani da dare to sai ji makwabcinsa ya farka ya ji motsin makwabcinsa yana karatu a hankali to da ya ji makwabcinsa ya farka sai ya ɗaga murya lokacin ya zo kan surun ɗaha ya ɗaga murya yana yin karatu sama-sama kaji kai in bacci yake bane karatu nake yi ya gama jin makwabcinsa ya gama bukatunsa ya koma a lokacin yana kan surun ɗaha kan ya gama dai kan makwabcin nasa ya shiga ya gama surɗa ya yi izo guda shi kenan da ya ji ya koma makwabcinsa ya koma ya bacci sai ya koma yadda yake karatunsa irin na da kaga wannan man samma kenan kajiyar bayan asuba sai zo ya bacci sai mafarki alƙiyama ta tsaya Allah ya ce to kawo ibadunsu a masu misali aka kawo tagogin da na alkur'ani sai aka kawo wata sauka wato izu hamsin da tara ne to da ya ga haka sai ke tambaya Allah duk saukan da na yi ba na yi izu hamsin da tara kowanne ina izu sittin full ya aka yi wannan sauka ya zama izu hamsin da tara sai Allah ya ce masa ai izu ɗayan kayan makwabcinka ne ka ɗaga murya don ya ji kuma ya ji saboda haka ladanka na wurinsa baka da ladansa ya farka a firgice yana tsorace saboda menene ya yi tasmi'i to Allah baya son aiki da za ka yi shi don zatin Allah tabaraka wa ta'ala ka jiyar ka ɗaga murya don wani ko kuma ka zo ka yi ibada inda wani zai ganka don ya gani idan ka yi don ya gani shine kayi riya idan ka ɗaga don ya ji kayi suma wani daga cikin bayan Allah magabata ya ce saboda tsoron riya da dare sai ya tashi ya tafi wani masallaci majur masallacin da an ƙaurace masa ba cika zuwa ibada a masallacin ba ya fara sallah yana cikin yi sai ji alaman takun mutum shaf ana shigowa hankali sai ce to ni ina ibada ga wani kuma ya shigo to sai ce bari in ƙara tsawaita ruku da sujada saboda ya ga cewa ni fa ibadar nawa ina ƙoƙari ina tsawaitawa ya tsawaita ruku da sujada ya gama nafilansa da ya juyo sai ya a sai kare ne ya shigo ya sato wani kashi ya shigo ya ɓuya saboda ya cinye wannan kashin sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai na gudu wa mutane saboda kar in yi da su gashi yanzu na yi yawa kare sai ya fara kuka saboda tsoron riya na gudu na bar inda mutane suke na ɓuya a masallaci ga kuma kare ya shigo na yi rewa kare to saboda haka duk aikin da mutum zai yi ana so ya kokari ya kiyaye kar wato wani abu na riya ya shigo yace shi tasmi yana alaka da duk ayyuka da ake yi kamar karatun qur'ani zikiri da duk abin da harce yake yi sum'a yana shigan su ne izmin salam yace ar-riya'u la yadkhulu fil ibadati al-qalbiyya kal khawf war raja bi khilaf at-tasmi yace shi riya baya shiga duk wasu ibada na zuciya kamar tsoron Allah khawf na tsoron Allah ko raja tsammani ko fata na samun alkhairi a wurin Allah yace amma ri'a sum'a yana shiga لأن الأبد قد يهدف أما يكنه قلبه يريد بذلك سناء الناس domin da yawa bawa zai yi bada labari abin da yake ji a zuciyarsa na tsoron Allah ko abin da yake ji na fata yana bada labari saboda neman sana'un nas yabo na mutane yace kaga sum'a tana shiga koda ibadu na cikin zuciya amma riya ba ta shiga waɗannan sannan izin misalam din da yace al'amalul qulub ma suna minar riya su ayyukan zuciya an tsare su daga riya riba ya shigansu la riya illa fi af'aliz zahira tura domin babu riya sai ayyuka na zahiri da ake ganin su ko ake jin su ka zo ta inda zai ganka ya ji ka kana wannan ibada fattasmi'u amun li amalil qulubi wal jawari shi kuma sum'a ya game duka biyu da aikin zahiri da aiki da yake cikin wato na zukata da na gabobi gaba daya ya game wa qad addasu min a'malin lati la tazharu illa bitasmi saboda haka ake irga azumi baya bayyana sai da sum'a riya baya shiga cikin sa sai dai sum'a saboda bawon da zai ganka ya gane kana azumi ko ya ji kana a sai ka faɗa cewa kana azumi daga ka faɗa kana azumi shikenan kayi suma kayi tasmi kajiyar saboda haka malamai suka kasa sum'a zuwa kashi biyu na farko tasmi'u sadiqin jiyarwa irin na masu gaskiya wa huwa an ya'mala da'a khalisatan lillah thumma yuzhiruha wa yusammi an-nasa biha liyu'azzimuhu wa yuwaqqiruhu wa yanfa'uhu wa la yu'zuhu shine mutun yayi aiki na bin Allah ya yi shi da ikhlasi saboda Allah ya ibada amma sai yazo ya bayyana wa mutane ya ce musu ai nayi ibada iri kaza iri kaza ya faɗi haka ne saboda mutane su girmama shi su daraja ta shi su gan shi yana daraja yana da girma su amfanar da shi kada su cutar da shi ya yi haka ne saboda wannan ya ce to wa za haramun wannan haramun ne saboda hadisin da ya gabata man samma samma Allahu bihi saboda wannan hadisi wannan shine sum'a na masu gaskiya yayi ibadan da gaske na biyu tasmi'ul khazibin sum'a na makaryata wa huwa an yaqula sallaitu wa lam yusalli zakkaitu wa lam yuzakki wa sumtu wa lam yasum wa hajjatu wa lam yahaj wa gazawtu wa lam yabz shine mutum yazo ya ce ai yau raka'a da dare na yi raka'a kaza alhali bai sallah ba a na yi zakka kaza alhali bai yi ba na yi azumi kaza alhali bai yi ba na yi hajji kaza alhali bai yi ba na yi yaƙi kaza da kaza duk da ni aka yi alhali bai yi wannan yaƙin ba yace to wannan fa hadha shaddu zamban min al-awwali wannan yafi zunubi akan na farkon domin ya hada laifi biyu laifin tasmi giyarwa da kuma laifin ƙarya bai yi ba kuma ya jera mutane cewa yayi saboda haka ya aikata manyan sabo guda biyu munana ya shiga hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mutashaddi bima lam yuda kalabi sawi zur duk wanda yake saka yake bayyana abinda ba bashi bai nuna cewa an bashi kaman mai saka tufafi ne na zur na ƙarya abinda ba baka ba sai ka nuna cewa ai an bani kaza abinda baka yi ba sai ka zo ka ce kai kaza to abinda ya aikata kenan saboda haka yace kuma da yawa masu ibada sukan hada wayannan nau'i guda biyu munana duka da riya da tasmi'i da yawa mutum zai yi riya a ibadansa sannan kuma ya je tasmi'i ka zo ka yi ibadan don riya ka nuna wani wanda baya nan kuma sai ka je ka gaya masa ai na ibada iri kaza ka yi mutum ya yi riya ya yi kuma suma sannan ana hada uku shi ya fi muni mutum ya yi riya ya nuna mutane kamar ya yi abu kaza alhali bai yi ba sannan ya je ya gaya musu ya yi ibada iri kaza to kaga ya haɗa riya da kuma ƙarya da kuma suma ya da laifuka guda uku wannan ya fi muni to wannan shine abin da ya shafi riya da suma yace amma wa man amina min ar-riya li quwwatin min dinihi amma duk wanda ya amince yana tunanin ba zai riya ba saboda karshen addinin sa fa akhbara bima fa'ala min ad-da'at li yaktadi nas li yaktadi nas bihi sai ya bada labari abinda ya aikata saboda mutane su yi koyi da shi amma ba don yayi riya koyi suma ba kana lahu ajru da'atihi allati samma biha وآية تسديده إلى ابتداء في ذلك الطاعات التي سمى بها على خلاف رتبها على خلاف رتبها yace to wannan yana da ladan ibadan da yayi sannan yana da ladan koyi da mutane suka yi da shi yaji yadda su ibadan da yake saboda su yi koyi sannan yana da ladan giyarwa da yayi sabanin wanda yayi dan riya wannan shine abin da ya shafi ar-riya wa sum'a sai abu na gaba alhasadu hasada hasada shine tamannu zawalin nema alal masud wa in lam yasir lil hasil misliha shine mutum Allah ya masa wata ni'ima ya samu arziki ya samu wani ni'ima da Allah ya masa sai ka ringa buri ya rasa wannan abun ko da kai ba za ka same shi ba shi dai ya rasa yace wannan shine hasada yana da nau'i guda biyu nau'i na farko karahatihi lin ni'mati al masud mutlaqan wa hadha huwa hasb al mazmum ka tsana ka ki ni'mar da ta samu wani kar ta same shi ta gushe kawai ba damuwar ka samu bane a shi dai ya rasa shi ne damuwanka yace wannan shine mummunan hasada abun zargi na biyu an yakra fadl zalika shakhsu alayhi fa yuhibba an yakuna mithlu wa afdala minhu wa hadha ma yusamma bil gibda na biyu shine ka ƙi fifikon wani a kanka ba wai ya rasa ba ko da dai zai samu kare zama ya fika kai ka zama kana ka fi shi ko ka zama irinsa ko kuma abin da ka samu ya fi nashi yace wannan shi ne kiransa da gibda yace to shi asada da'un ugalun maradun ugalun ciwo ne da ya gagari likitoci da ke wahalan magani a wurin likitocin gyaran zuciya wada'un fattak wato cuta ne da yake kikketa ibadun mutum ayyukan mutum wa khabarul adil yabda'u bi sahibihi hadari ne shi hadari ne amma yana da adalci yakan fara da ma'abocinsa sai ya gama da shi ya kona zuciyarsa ya yi kace-kace da zuciyarsa ba zai warke kuma da wannan ciwo ba na hasada hatta yara nimatun zalat an gairihi har sai ya ga wannan niman ta gushe ga wannan wanda yake wa hasada wa ma zalika da'iman fi jahimin tare da haka kullum yana cikin bacin rai da bakin ciki na ni'iman da wancan ya samu saboda haka amma duk da haka abin da yake sai ya zama ya fada a kansa sai hasarin ta shafe shi kafin wanda aka yi wa saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya zargi ha ya zargi hasada da ma'abota hasada ya umurci waliyansa mabincin lamarin Allah tabaraka wa ta'ala su nemi tsari daga mai hasada lokacin da yake hasada din Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa wa min sharri hasidin idza hasad da sharrin mai hasada yayin da yake hasada ko kuma idan yayi hasada sannan Allah tabaraka ta'ala ya faɗa a an yasabuna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi ko dai suna mutane hasada ne akan abun da Allah tabaraka ta'ala ya ba su na diga falala suratul nisa'i akan wannan a malamai suna ba da kissa na wani bawan Allah malami da ya sauka a gidan waziri wasu malamai sun ce a lokacin kulafawul abbasiya ne khalifofi na abbasiyawa a lokacin khalifancin mutasin billah a lokacinsa haka ya faru malami ya sauka gidan waziri sai zama waziri yana tare da shi kullum fada wurin khalifa khalifa da ya gane wannan mutumin malami ne sai matso da shi kusa sai zama duk shawari yana yi da shi sai waziri ya fara hasada ya san cewa khalifofi ko sarakuna a wannan lokacin dukkan waziransu malamai ne ga yanzu kuma yanzu na yi malami bako wanda ya fi ni karatu kada waziri kada sarki ya cire ni a wazirci ya sa shi ba sai fara jin hasadan magana da sarki yake yawan yi duk abin ya taso an zo fada sai sarki ya waiwaya wurin malam mai shawari yana yawan magana da shi ta wannan hasara sai ta yi zafi ta yawa a zuciyar waziri sai ya shirya musu abinci za su fita fada sai ya sa tafarnuwa a cikin abincin bayan an ci abinci sai cewa malam akar makalla afwan na manta wallahi sarki baya son warin tafarnuwa da shi kuma naga kana yawan magana da sarki da shi kuma an sa mana tafarnuwa cikin abincin nan ya za a yi kenan to yace saboda haka ina ga idan ka je yau kada ka matsa kusa da shi saboda kare ya ji wannan warin da baya so din na tafarnuwa idan yace ka matso kusa da shi ka sa kuma ka sa hannun riganka kana toshe bakinka in kana magana saboda kada ya ji warin tafarnuwa da ka ci shikenan malam yace ya je sai fita ya gudu ya je ya samu sarki yace ranka dade wannan malamin bakon fa da ka amince da shi duk maganganun da kuka yi shawarwari sirri da shi yana faɗa wa mutane abin da ya fi muni ba faɗan ba yana cewa ma kana da warin baki wai bakinka yana da wari amma yadda za ka tabbatar abin da na faɗa gaskiya ne idan ya zo yau ka duba ba zai matso kusa da kai ba saboda kada ji warin bakinka idan ka ce ya matso za ga yana toshe hancinsa saboda kada ka ji saboda kada ji warin bakinka shi ke na yace haka malamin yake wannan abu yace ce to a kira shi ya zo mu hiran in gani shi kenan sai waziri ya koma ya ce malam mu tafi fada aka je sai malam ya zauna baya bayan da yake saba zama da halifa ba sarki ce ka matso mana aka rama kalla ya matso zai magana sai ya toshe baki sai sarki ya tabbatar lallai abin da waziri ya gaya min gaskiya ne malam yana ce ina da warin baki gashi ya toshe bakinsa da hancinsa shikenan sarki ransa ya ɓaci ya rasa ya zai yi a lokacin ya ce a kawo masa takarda da biro a kawo takarda sai ya rubuta ya ce ga wannan takarda aka ramar Allah a kai gari kaza to waziri kuma ya jima da sarki ya san durin da ga sarki ya ɗauki takarda ya rubuta da hannunsa to za a bada dubu kaza ne ko miliyan kaza kuɗi za a bayar amma idan mummuna abu za a mutum hukunci sarki zai sa sakatarensa ya rubuta ya tura to ya ga sarki ya rubuta takarda da hannunsa ya ba wa malam malam na fita sai waziri ya bi shi to ina za ka je ce sarki ne da kansa ya aike ni gari kaza ki ai kana maka Allah kai bako ne saboda haka me za ka yi da ya za ka yi da mutumin da yace zai baka dinari dubu biyu ka bashi ka koma ka ɓuya a gidansa ka ba shi sakon sarki ya kai ya ce ai don ka da waziri duk abin da ka ce ni bakonka ne ya ce mu je gida suka je gida dauki dinari dubu biyu ya bashi sai ce ka zauna nan karka fita sai ka ji naje na dawo saboda sarki baya bada kudin da ya kasa da dinari dubu goma kaga ya bada dubu biyu idan ya aka bashi dubu goma ina dubu takwas shi kenan malam ya zauna a gidan waziri waziri ya tafi yana zuwa kai wancan sarki sarkin sun ya bude takardan halifa ya karanta yace ina sarki ina yauni ina waye waye ya kira yace sarki ya ce wanda ya kawo takardan nan a tare kansa a kawo a kawo masa kan a cika kan da kaikai a kawo masa saboda ku tare min kan waziri kan wannan ce wallahi ba ni ne mai takardar ba ya ce a ai ya ce wanda ya kawo takarda ko ya kawo takarda kai ka kawo ya fara rantsuwa ce ku tare min kansa aka tare kansa aka cika daga yadda ya faɗa aka ba shi aka ɗauki saƙo a kai wa halifa yana jiya kai ya kai kan waziri ta ina waziri aka ce a je gida a duba min waziri aka je gida babu ina bakon sannan malam ya ka je gida malam me ya faru ne tsakaninka da waziri ya ce wallahi alhamdulillah waziri mutumin kirki tun da ya sauke ni kaza kaza kamar da duk abin da ke tsakaninku ya faɗa ce sai dai ran da zan zo din nan ya mana abinci da tafarnuwa ya ce ba ka son warin tafarnuwa in na zo kar in matso kusa da kai in ka ce na matso in toshe bakina saboda kar ka ji warin tafarnuwa sai halifa ya ce masha Allah alhasadu adilun yafi alhasid qabla almasul ilayhi hasada dama adilin mutum ne yakan kashe wanda yake hasaran kafin wanda yake wa hasada saboda haka ya maka hasada gashi ya je an kashe shi saboda haka na mai da kai waziri kaga hasadan da aka masa ta jawo ya zama waziri to da yawa za mutum hasada sai ta zama alkhairi hasadan da yan uwan annabi Yusuf suka masa ita ce dalilin zamansa sarki na Misira har abubuwan da suka faru da yawa saboda haka shi ya sada adili ne a saboda haka manzala sallallahu alaihi wasallam yace dabba fikum da'ul umam min qablakum al-hasad wal baghdha wal baghdha hiya al-halika amma inni la aqulu taliqu ash-shahr walakin taliqu ad-din yace wato an zuba muku cuta irin al'ummomi da suka zo kafin ku shine hasada da kuma kiyayya ita shi kiyayya mai askewa ce ita ba ina nufin ina cewa tana aske gashi bane a yana aske addini ne gaba daya saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina muka shedi iyakun wazanna fa inna zanna akdabal hadith ina muka shedi da yin zato domin zato shine mafi ƙaryan magana wala ta hassasu wala ta jassasu kada ku yi bincike da ku yi tone-tone a kada ku yi hasada kada ku yi ƙiyayya kada ku ba da baya ku zamanto bayan Allah ɗan uwan juna musulmi ɗan uwan musulmi ne kada ya tozarta shi kada ya walakanta shi tsoron Allah yana nan tsoron yana nuna zuciyarsa sau uku sannan alhasadu dawon munsif yaf'alu fil hasid akthar mimma yaf'alu fil masud shi hasada wato ciwo ne amma mai adalci cuta ne mai adalci yakan aikata wanda yake hasadan sama da abin da yake aikata wanda ake wa hasada saboda haka lillahi darul hasmi ma adala bada bi sahibihi fa qatala yace kai madalla da hasada ban taba ganin mutum mai adalci irinsa ba yakan fara da ma'abocin yin hasadan sai ya kashe shi aikinsa kenan saboda haka abu lais sarmakandi yake cewa shi mai hasada ana masa ukuba guda biyar sai ya samu azaba guda biyar kafin hasadan taba wanda yake wa hasada na farko gammun la yanqadi gammun la yanqadi zai samu bakin ciki da ba zai yanke ba saboda kullum sai ya ga abin da zai bata masa rai a hasiduhu mut inna aisha ka ankat wani mai yabo yana fada mai yabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai yi wa hasada manzo Allah ka mutu domin rayuwar kullum tana cikin gurbata saboda kullum lamarin manzo Allah karar da yake yi wani yace ai in shine ma zai ce asiduhu ish shi mai hasada ka rayu kullum ka ringa ganin bakin ciki ba mutuwa ba ka rayu ka ringa ganin kullum lamarin manzo Allah yana ƙara ɗaukaka saboda haka duk mai hasada yana cikin bakin ciki da ba zai yanke ba na ɗaya kenan abu na biyu musibatun la yujaru alaiha zai samu masifa da babu lada a kai zai shiga masifa da babu lada a kai na uku mazammatun la yahmudu alaiha zargi da ba za a gode masa akan wannan zargin ba abu na hudu sukhudun rab zai samu fushin ubangiji saboda cewa yake Allah baka iya rabo ba alisamin hal wani da ka ba nan bai kamata ka bashi ba ba shi ya kamata ka ba ba Allah baka iya rabawa ba na ƙarshe yughlaqu anhu babu tawfiq za a rufe masa ƙofan dacewa shine hasara shi ba zai taɓa dacewa ba saboda haka sai ya harda waɗannan abubuwa kafin nan abun da yake wanda yake wa hasara wani abu ya same shi yace da yawa zukata da suke da ciwo na wannan hasada wanda ciwon ya gagari likitoci ta yi rinjaye a kansu suna hasadan har ma akan mutuwa ya ce wahum ya su duni alamauti fawa asafan hatta alalmauti la'anju min alhasad ya ce abun mamaki suna min hasadan har kan mutuwata abun bakin ciki har akan mutuwa ma mutum ba zai tsira kan mai hasada ba kana mutuwa mai hasara zai ringa cewa yauwa ai tukunnama sai ya ji can zai gani ko kuma irin hasaran iblis gini zai fado akan wani ya zo tare shi sai gini ya fadi sai ce masa ya aka yi haka yau ka taimako baka saba taimako ba yadda shi yau ka yi aikin alkhairi ya ce ai ba aikin alkhairi ba ne saboda na san wanda gini ya fadi a kansu shahidi ne ina bakin ciki a ce ka yi shahada shi yasa ta da kai kaga kana ganin ya taimake ka shi ya ma hasada ne to haka hasada yake wala zalikin nasi hasirin masud fa na'udhu billahi min sharri hasirin hasad yake ba a gushewa a cikin mutane dole sai an samu mai hasada sai an samu wanda yake wa hasada saboda haka Allah ya tsare mu daga sharri mai hasada lokacin da yake hasada ɗaya daga cikin mawaka yana cewa ala kulli man kana li hasirin أتدري على من أسأت العدب أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لي ما وهوى فأخزاك ربي بما زادني وسد عليك الوجوه الطلب yace ka gayawa wanda yake mini hasada ka san akan wata ainihin ɓata ladabi ka muna ladabi ne akan waye ka sani ya ce ai ka yi mummunan ladabi ne a kan Allah a hukuncinsa saboda Allah shi yake rabawa saboda kana ce masa fa bai iya rabawa ba domin kai baka yadda da kyauta da Allah yake bayarwa ba sai Allah ya kunyata ka saboda ƙara mini ni'ima da yayi tabaraka wa ta'ala kuma ya toshe maka ƙofofi na neman da kake yi kai kana nema kullum neman da yake ba za a ga ci gaba ba saboda abin da ka sa a gaba na hasada saboda haka wannan abin da yake samun mai hasada kenan saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah akan abin da ya shafi hasada saboda lokaci karatunmu na gaba insha Allah za mu tashi akan waru'atul fadli ala ghairi wal hamzu wal lamzu wal abasu was sukhriya akan wannan zamu tashi insha Allah karatun mu na gaba abun nan fada dai Allah ya ba mu lada abun nan rusul Allah gafarta mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri min al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun